إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بركة ورسالة سالوة cikin karatun wannan littafi mai albarka mai bayanin aqida ta ahlus sunna wal jamaa al-aqidatu al-wasitiyya tarikh shaykh al-islam ibn taymiyyah muna cikin bayani game da wato rukunin imani guda shida yau za mu tashi a kan rukuni na biyar daga cikin rukunin imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne imani da ranar lahira imani da ranar tashin alkiyama da kuma abubuwan da imani da ranar tashin alkiyama ya kunsa idan ka ce ka yi imani da ranar lahira to akwai waɗansu abubuwa kuma waɗanda suke tahi tare da wannan rana waɗanda suke gabatar wannan rana da su ma dole ne ka yi imani da su dole ka yi imani da waɗannan abubuwa da suke gabatar imani da ranar lahira idan ba ka yi imani da su ba to ba ka yi imani da ranar lahira suna daga cikin sharaɗai na imani da ranar lahira duka malin zai bayanin kaɗan daga cikinsu ba duka ba malam allah masa rama yake cewa min al-imani bil yawmil akhir yana daga cikin imani da ranar lahira al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yin imani da dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da shi mimma ya kunu ba da maut daga abin da zai zamantowa bayan an riga an mutu bayan an koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala to abin da ke faruwa bayan mutuwa a cikin kabari na azaba ko nema na fitina da za a yi ma mabace a cikin kabarin duka yana shiga cikin imani da ran lahira duk wanda ya ce ba a jarrabawa ba a tambaye cikin kabari to bai yarda da tashin alkiyama saboda ya karyata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin abin da ibada labari zai abuwa bayan an mutu wa yu'minuna bi fitnatil qabr dan haka su masu imani suna yin imani da jarrabawa ta kabari fitinan kabari tambaya ta kabari wa bi adabil qabr kuma suna imani da azaban kabari wa na'imihi da kuma ni'man kabari waɗannan abubuwa duka dole ne mutum ya imani da saboda manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya ba mu labari da su sun da ya ba mu labari da su cikin imanin mu da ranar lahira mu ce mun yarda da su mu ce mun ba da gaskiya da su ɗari bisa ɗari tun ba haka ba to ba mu yarda da cewa za a tashi alkiyama ba fa ammal fitna to amma ita fitina ma'ana fitina a nan wurin jarabawa ce gwadawa ne ibtila'i ne al-imtihani ne jarrabawa ne Allah subhanahu wata'ala zai mabawon shi a cikin kabari bayan mutuwa malai ce to ita wannan jarrabawa ne fa innan nasa lalle mutane yuftanuna fi quburihim za a fitine su a cikin kaburburan su kaburburan mu'minai da kaburburan kafirai da mai da'a da mai sabo da mutunan kwarai da mutunan banza kowa da kowa za a jarraba shi a cikin kabarin shi wa yuqalu lirrajul sai a ce ma mutum a cikin kabarin man rabbuk wane ne ubangijinka wa ma dinuk menene addininka wa man nabiyuk kuma wane ne annabanka waɗannan su ne tambayoyi daga cikin dubbai ko miliyoyin hukunce-hukuncen da ke ga addinin musulunci amma waɗannan su kaɗai za a mutum a cikin ƙabari su kadai ne ba a ƙara na hudu ba a ƙara na biyar su kadai ne za a tambaye ka wane ne ubangiji sannan mene ne addinin sannan kuma wane ne annabin tambayoyi da guda uku kadai wa yuthabbitu Allahu alladhina amanu a lokacin nan ne lokacin da aka yi wannan tambayoyi guda uku Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabiti da tabbatattan magana ma'ana saboda a duniya sun tabbatar da la ilaha illallah sun yi aiki da ita sun yi aiki da sharaɗanta da rukunanta da fa'idodinta da abubuwan da take tilastawa da abubuwan da ke bin bayan da duka sun yi aiki da su shi kenan Allah ta'ala saboda sun tabbatar da ita zai tabbatar da su a wurin tambaya babu karkarwa babu zanzana babu rawar jiki ba fargaba babu muminin da zai faɗo gaba lokacin da mala'iku za su mai wannan tambaya a cikin kabar saboda a duniya ya rayu da abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya rayu da shi ba wai so ake ba ka rike in an ce ma man rabbuka ka ce rabbiyan ba ba wannan ake so na kowa ya yi a wasu yan koya mashi duk wanda ya ce zo in koya ma abin da za ka wuri cikin kabari ya cuce ka mayaudari ne dan dangwara ne in yana so ya koya ma abinda zai amfaninka a cikin kabarinka tambayoyin da an tambaye ka ka amsa su ya koya ma addinin musulunci yadda yake kenan rayuwar da kai ta addinin musulunci da gaskiya tsakaninka da Allah ita ce za ta baka dama in Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika wurin ka ya tambaye ka ka ba da amsa amma in ba ka ba kowa ya san wani ne ubangiji shi kuma kowa ya san wane ne menene addini kowa ya san wane ne annabi ba a bukata a zaki lakana ma zaki koya ma kamar yadda shekarun ba ka zaki koya mutane wa idza ma tala ma'anar ta mai kyau ce ma'anar ma idan wa idza ma tala da mai kyau ce amma me ana koya ma ne wai dan ka bada amsa da abin da ka koya so ake kai aiki tana dauke da manoni masu kyau da haka Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbatacciyar magana fa yaqulu mumin sai mai imani yace rabb Allahu rabbi Allah ne ubangiji na idan an tambaye shi Allah shine mahalicci na shike bani shike hana shike arzuta ni shi ya raya ni kuma shi ya kashe ni kuma shike raya kowa da shike kashe kuma duk wanda ya so ya kashe والإسلام ديني كما مسلمتي شيني الديننا ومحمد النبي صلوات الله وسلامه عليه كما أن محمد شيني النبي abinda mumini zai bada amsa amsar da ake so ya bada ta amma wannan amsar babu wanda zai iya bada ta sai wanda la ilaha illallah ta shiga cikin zuciyar shi ta zauna tsakanin shi da Allah ya yi ta domin Allah ya karɓi kuncin-kuncin da take nunawa sannan kuma ya ba da haɗin kai gare ta yana ƙaunarta yana ƙaunar masu ƙaunarta sannan ya faɗi ta da gaskiya ba da ƙarya ba waɗannan sharaɗai guda bakwai na la'ila illallah idan mutum ya cika su ya yi aiki da su duk ba wai so ake ka sani ba sani yana da fa'ida saboda sai an sani ake yin aiki sannan ka riƙe rukunanta guda biyu shine annafi wal isbat korewa da tabbatarwa ta kore duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah cewa aikin banza ne ta tabbatar da bauta ga Allah shi kadai ita ce bauta ta gaskiya sanin yana da amfani saboda dole sai an sani ake yin aiki idan ka sani ka yi aiki to waɗannan tambayar suna da sauki ka bada musu in ba haka ba kuma in rayuwar shashanci ka yi rayuwa ce ba ruwanka da Allah ba ruwanka da annaban Allah ba ruwanka da addini daga rawa sai yawo da yan mata sai shaye-shaye sai sace-sace sai dauke-dauke shi ne cikin rayuwanka to mutum zai shawo ya lokacin da za a mai wannan tambayoyi ya ba da amsa su da sauri zau da bai rayu da la'ila illallah a cikin rayuwar shi wa ammal murtabu to amma mai kokonto fa yaqulu ah ah abinda mai kokonto za a zanki cewa kenan a a la adri ban sani ba sami'tun nasa ya kulo na sha'an na ji mutane suna faɗin wani abu fa kultu ni ma sai na faɗe shi mene ne kaji mutane suna cewa faɗi ya biya aiki wadda aka faɗin ba zai amfani shi ba lalle ya ji mutane suna cewa sun yi imani da Allah shi ma ya faɗa ka sun yi imani da annaban Allah shi ma ya faɗa ka sun yi imani da addinin shi ma ya faɗa ka amma bai yi aiki da abun ba saboda haka ya ji mutane na faɗa abu ya haɗi amma yanzu ya mance shi saboda bai yi aiki bai rayu da wannan abin da ya ji mutane suna haɗi bai rayu akan shi akan sharholiya ya rayu wannan shine murtab idan ya faɗi wannan magana fa yudrabu bi mirzabatin min hadid sai a bige shi da wata irin guduma ta ƙari da wata irin ƙatuwan marto ta ƙari sannan wannan marton ba ba marto ba ce irin ta ɗan adam ba ko guduman nan ba irin ta ɗan adam ba ce ba irin ta bugun tayoyin telan ba ce gabjejiya wannan duk ta wuce ta mala'ika ne ke rike ta kasan ko mala'ika ba zai rike ɗan abu ƙarami ba ko duk abin da ya rika kamar yadda yake da girman halitta to da abin da ya rike maka to da shi ne za a zanki ɗibgan mutumin da ya wadda wannan magana wa yi ƙurabu bi mirzabatin min hadid za a bige shi da wata idin guduma ta ƙare ba ya sihu sai ha sai ƙara sosai ya sma'uwa kullu shai komi da komi zai ji wannan ƙaran illal insan sai dai mutum dabbobi da kwari da tsuntsaye da aljannu duk sai sun ji ta illal insana sai dai mutum shi kadai ne ba zai ji ta walau sami'a al insanu da mutum ya ji ta la sa'iq da ya suma sannan ya malaka karanta za ta sumar da mutum saboda kara ce mai ƙari a duniya babu wata kara da ta kai irin wannan kara da mutum guda ɗaya zai a cikin kabarinsa idan an bige shi dimi ya jama mutum wannan tun daga nan za a fara azabtar da mutumin da bai amsa mala'i da illallah ya rayu a kan san zuciya da sare to wannan ita ce tambayar da za a yi ma nau'i biyu na mutane mumini da kafiri mumini zai ba da amsa ainihi Allah subhanahu wa ta'ala ya nemta shi a cikin kabarin shi bayan ba da wannan amsa kafiri kuma za a ci gaba da azabtar da shi har tashin alkiyama ثم بعد هذه الفتنة sannan bayan wannan hitinar da za a yi musu imma na'imun wa imma azabun ko dai ni'ima ta aljanna ta ta zo mutum a cikin kabarin shi wa imma azabun ko kuma dai azaba ce ila yawmil qiyamati kubra har zuwa ranar alkiyama mai girma mana wannan kiyamar da suke cikin kabarbaran su kiyama ce as-sughra kiyama ce ɗan ƙararrama domin duk wanda ya mutu ai kiyama ta tashi a kan shi da ka mutu shi kenan kai an mara alkiyama wani ka tu'adu al-arwah sannan a maido rayuka ilal ajsad ya zuwa tukunna ranar alkiyama mafi girma ke wa taqumu al-qiyama allati akhbara Allah biha fi kitabihi kuma alkiyamar da Allah subhanahu wata'ala ya bada labari da ita a cikin littafin shi za ta tsaya wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma alkiyamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da ta za ta tsaya wa ajma'a alaiha almuslimun kuma musulmi suka yi ijma'i akan da za ta tsaya wa yaqumu an-nasu min quburihim li rabbil alamin sai mutane su tashi daga kabarbaransu domin su yi tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin tarihi hufati za su tashi hufati mana babu takalma babu wanda zai tashi da takalma ranar alkiyama kamar yadda babu wanda ya zo duniya da takalma haka za a tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala uratan za su tashi guntaye a tube babu wanda ke da riga kowane gurlan za su tashi kuma da doba babu kaciya ba kungulu yadda muka zo duniya haka za mu yi ta lahira ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra hakika kun zo mana ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kamar yadda muka halicce ku a duniya kowa duniya shi kadai ya zo ko ɗan biyu ne ko ɗan uku ne da ɗaya ɗaya suke zawa daga cikin bayan ya wasu to haka za mu je Allah ɗaya ɗaya ɗaya kowa zai tashi shi kadai kamar yadda muka halicce ku da farko wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kuma kun baro abin da muka lullube ku da shi na nema bayan bayan ku yana can duniya ya koma ƙasa yanzu kowa zai tashi gaban Allah subhanahu wata'ala tsirara ba takalmi babu kaciya maza da mata wata dinu minhum shams sannan kuma rana za ta yi kusa da su za a gurguso rana daga kawunan mutane wa yuljimuhumul araq sannan kuma zuba ta yi ma mutane exami ma'ana zuwa za ta kama mutane har zuwa ga haƙoƙinsu za ta rihe mutane ma'ana taruwa za ta yi jai sai ta kai ta kama mutum nan ta rike mutum kamar yadda ake madoki da exami to haka za ta yi ma mutane amma ba kowa ba wani nan za ta mai nisama wani kuma daidai nan wuyan shi wani kuma daidai gaban shi wani daidai cibiyar shi wani daidai kugun shi wani daidai cinye shi wani daidai gwiwon shi wani daidai kwabrin shi wani daidai kawahon shi wani kuma bisa ita ne ya hau ba ta taɓa ko'ina na shi yana zuwa amma mai saman ita yake ba ta fara kuma haka za a tsaya gwargwadon imanin kowa gwargwadon zuwa da za a samu ranar alkiyama da aka waɗannan waɗanda za ta yi malijami su ne mutanen da suke ainihin nesa da allah su ma'anar wata mana da waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ya waje ba a kan mumini ya yi imani da su saboda suwa suna shiga cikin mai imani da ranar alkiyama watun sabul mawazinu kuma za a zo a azama aulai za a kakkafa su ma'aunai na ayyukan batu zanu fiya a amalin ibad sai a auna ayyukan bayi akan waɗannan ma'aunan ba man tsakulat mawazinu hufa ula'ika umar muflihu waɗanda ma'aunansu suka yi nauyi to waɗannan su ne masu rabauta da gidan aljanna wa man khaffat mawazinu na'am suna cikin waɗanda zuwa ba za ta kama su ba ko su ne su waɗanda zuwa ba ta kama su wa man khaffat mawazin wanda kuma ma'aunin shi su kai sako-sako ba su da nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu sun rasa rayukansu bi jahannama khaliduna kuma za su dawoma a cikin wutar jahannama watun sharud dawawin kuma za a lallaba takardu addawawin jami ne na addiwanu addiwanu shine littafi kundi addawawin kuma shine kundaye ko takardu ko littattafai za a lallaba littattafan ayyukan bayi ga kowa waye su haiful amal su ne takardun da mutane suka yi aiki waɗanda mala'iku suka rubuta ayyukan ba akhidun kitabahu bi yamini akwai mai rike littafin shi ko mai karɓar littafin shi da hannun shi na dama wa akhidun kitabahu bi shimali akwai kuma wanda ke karɓar littafin shi da hannun shi na hagu aw min wara'i dhahri ko kuma daga bayan bayan shi kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kulla insanin alzamna uba'irahu fi unuki kuma kowane mutum mallizumta mai rikodan shi abin ɗaukar shi a cikin wuyan shi wani kuriju lahu yau malkiya za mu hitar mashi da shi rana alkiyama kitaban littayi yalƙahu zai karbe shi manshura abin buɗawa ya buɗa ya karanta ikra kitabar sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mai ka karanta littafin ka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba yau kai ya ishe ka kai ma kanka hisabi abin da ka gani a ciki kai da kanka ka san ina ne makomaka in ka ga alheri ne mafi yawa ko kuma shi kadai ne ba a ciki to ka san ina za ka idan ka kuma sharri ya fi yawa cikin ayyukan ka san ina za ka ko kuma babu alherin sharri ne tsantsa da miyagun layuka da ayyuka ciki kai da kanka za ka yi makanka hisabi wa yuhasibu Allahu al-khalqa kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ma'alitta hisabi wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min kuma Allah subhanahu wata'ala zai kadaita da bawan shi mu'mini zai kadaita da shi daga shi sai Allah su tsaya su kadai fa yuqarriruhu bi dhanbi dhunubi sai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi da zunuban shi ya gaya mai ka aikata kaza na laifi ka aikata kaza na laifi haka ne ce eh kuma a rana kaza ka aikata haka nan ne eh a shekara kaza ka aikata kaza na ana ka haka nan ne eh Allah nayi mutum Allah zai mai tambaya kuma ya yarda da haka wannan wata kyauta ce ta Allah subhanahu wataala da zai kade ta da bawon shi sai ya kare kuma sai Allah ce na yayi wannan cikin zulumin da yake ba shirka bane ba kafirci bane cikin zulumin da baya hitar da mutum daga addinin musulunci kama musifa dalika kamar yadda aka sifanta wannan fil kitabi was sunna cikin qur'ani da sunnan manzon Allah wa ammal kuffar amma kaga kafirai fala yuhasabuna ba za a musu hisabi muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu ba za a yi musu hisabi ba irin hisabin wanda ake auna ayyukan shi na lada da kuma ayyukan shi na zunubi ba za a tuttona zunubansu ne kawai amma ba don a yi masu irin wannan awon ba wa inna lahu la hasanati lahu wa innahu domin su kafirin la hasanati lahu ba su da ayyuka masu kyawu kafiri in yayi aiki mai kyawu tun nan duniya Allah yake saka mai da shi tun duniya domin kafiri yana aiki mai kyawu amma mai ya hana Allah ya karɓa yakin shi a lahira mai hana Allah ya adana mai ladan saboda yana da kafirci shi yasa Allah bai rubuta mai ladan amma a duniya za a mai sakamako idan kafiri ya zo ya gina muku masallaci ya yadda kudin shi ya ce ga taimakon shi musulmi a je a gina masallaci akwai kafiran da suke gina kamar musulman da suke kasar kafirai kasa arna wanda shugaban arne ne ya zo ya gina masallaci za a yi sallah kuma za a yi za ku yi sallah tun duniya sai Allah ya saka mai ku yi ta yaban shiga lakayi na mana da kirki sakamakon da Allah zai maki nan mutane su zanki jin daɗi ka taimaka masu baka tsangoma masu ba ka sauƙaƙa masu baka matsa masu ba da sauran shi kenan sakamakon kenan ko kuma ya rijiya bayan Allah suka wasu na sha ko ya likita aka zo ana shan magani da arha ko kuma kyauta tsawon rayuwar shi tun duniya Allah zai saka ni amma al'ahira bai da komai wala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ba za mu tsaida musu ma'auni ba ranar al-qiyama to haka da ne domin ba su da ayyuka masu kyawu wanda ake magana yana da aiki mai kyawu shine mumini ko da yana da sabon Allah to ainihi akwai zunubai a ciki sannan kuma akwai ladabaki a cikin ayyuka shine za a ma'auni kun ji mawarar abin da ya sa kafirai ba a masu aure da alkiyama saboda la hasanati da walakin sai dai tu'addadu a'maluhu za a kididdige ayyukansu wa tuhsa kuma a lissahi su fa yuqafuna alaiha sai a tsaida su akan waɗannan ayyuka din a karanta musu baki daya wa yuqarraruna biya kuma a nemi tabbatar wasu da waɗannan ayyukan sun aikata ko ba su aikata ba ranar alkiyama ba ka cewa ban yi ba duk abin da aka tambayi ka kayi a duniya za ka ce ba kayi wa yi ji zaune biya sai a musu a kai a su mun gane wani ku wa fi arasa tilkiyama a cikin kuma hilayen tashin alkiyama ko wa fi arsatil qiyam a cikin hilin tashin alqiyam arsa shine hili as-sah الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم kogi ko tauki wanda za a sharo shi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tauki Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah kyautar shi ne ba dan komai ba dan ceto dan agaza ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hawd ahmad qad a'tahu khaliquhu ghawtan li ummatihi fil hashr idtarib tabkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malicin shi Allah ta'ala ya bai kyautar shi ne ba dan komai ba ghautan li ummati dan agazawa ga al'ummar shi fil hashri a cikin tashin alkiyama suna cikin kishirwa in dare da lokacin da za su zuwa su sha ruwan shi ruwan da in kasha shi kenan kuma in an shekarar miliyan a yi da tashin alkiyama za ce ba za ka ƙara kishirwa ba ruwa ne mai daɗi kuma mai maganin kishirwa mai tahiya nesa sai ya tsaya tare da mutum kishirwa ba ta kama mutum ba har lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai nemi mutane a masu isari ma'uhu a shaddu bayadan min al-labani ruwan shi shine mafi tsananin fari daga nono ma'ana ruwa ne wanda yake fari tas hayyahi nono wani wa ahla min al-asal sannan kuma ya yi sumuwa zaki zuma da ita ce iyakar zaki ko to wannan ruwan ya yi ta tsaki tsoluhu sha'ar tahiyar ma'ana tsawon da za a yi tsawon shi a yi tahiya a kan tsawon shi wata guda ɗaya ne sai mutum ya yi wata guda yana gudu musa abin hawa mai kai karshen shi wa arduhu sha'ar faɗin shi ma haka da faɗin da tsawon duka ɗaya ne ƙariyatu butocin shi ko kuma kohunan shi ko modayen shi modayen da ake sanyawa a cikin shaɗigon ruwan kusha adadin lujumin sama kamar adadin tarmamin da ke cikin sama mana idan aka ji shan wannan ruwa babu wani wanda za ka ce da Allah ya kasha ba ne wadda na rike cibiyarka ila abin da ya yi ciki babu ko muna rika sunan barjad in ji maza Allah sallallahu alaihi kowa zai dauka shi ariyatuhu modayen shi adadin nujumi sama kama adadin tarbamin sama man shariba min duk wanda ya sha daga gare shi sharbata sha guda daya lam yadma ba zai jin kishirwa ba ba'da bayan ita wannan sha abadan har abada masu wa za su shan wannan tafki su ne waɗanda suka ƙayyade kansu da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsaya a kan biyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya karantar da su ya ishe su ko da ɗan kaɗan ne ko da ƙwara da nisan haƙura da shi ba za su ƙaro nasu ba su ce ya musu kaɗan wanda manzan Allah alaihi salatu wasalam ya koya musu ba a'a sun ƙayyade kansu da bin annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce za a bar mutane su zo su sha waɗansu mutane kuma sai a kore su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mala'iku ummati ummati waɗannan ma ayal ummata ne fa yuqalu lahu sai a ce mai la tadri ma ahdathu ba'da baka san menene suka yi bid'a shi bayan ka innahum baddalu wa ghayyaru lalle su sun canza kuma sun musanya sun hurhura abinda aka ce su sai suka kawo nasu suka sa son zuciya da son ra'ayinsu zala ya ce faƙolu sai in ce suhtan suhta a yi nesa da su a yi nesa da su wannan ba su da cikin al'umma ce sadaka waɗanda kawai za su shan wannan tafki su ne mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda suke a duniya was-siratu mansubun ala matni jahannama sannan kuma sirati an kafa shi akan doren jahannama mansubun an kafa shi ala matni akan doron jahannama wuta jahannama mana bisa jahannama aka zo aka yi sirabi kamar yadda ka sana mi gada a bisa ruwa haka za a zauwa a yi gada a bisa wutar jahannama daga gaba zuwa gaba kowa sai ya hau wannan kowa sai ya hau wannan sirada sai ya hau wannan gada kamar yadda Allah ya ce wa in minkum illa waridu babu wani mutum daga cikin ku sai ya jefa wannan gada din sai ya hau kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya zama to wajibi akan ubangijinka abinda Allah subhanahu wataala ne ya wajabta kuma ya yanke hukunci haka za ya faruwa thumma nunajjil ladina taqaw sannan mu tsiratar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nazaru zalimin fiha mu bar azzalimai a duddurkushe a cikin wutar jahannam su fadawa za su wa huwa al-jisru alladhi bayna al-jannati wan-nar shine gadar da ke tsakanin jahannama da aljanna yamurru an-nasu alayhi mutane suna wucewa akan wannan gadar ala qadri a'malihim akan gwargwadon ayyukansu kowa zai tsallaka wannan gadar ne da mi da aikin shi يجوزه الناس بالآمال تحملهم عليه ليس القوى والعد والعدد haka wani malami yace mutane za su tsallake wannan gadan da ayyukan da suke daukar su aikin ka na duniya shi za a daukar ka bisa wannan gada laysa alquwa ba karhin ka wal add ba yawan jama'a bane wal udad ko ba yawan tanadi bane wasu makamai bane za ka dauka ka kare kanka aikin ka shine makaman ka shine karhin ka shine tanadin ka idan kana da kyakkyawan aiki shi za a ɗaukaka a kan wannan gada ya ƙetara ka ya murnin nasu a laihi mutane na wucewa a kan sha'ala ƙadiri a malewa a kan gwargwadon ayyukansu faminu daga cikin mutane man ya murnu a kowanda yake wucewa bisa wannan gadar kalam hilbasa kamar kyabtawa idan da ka kyabta zai ga mutum ga ya ci hayawa wuce wa minhu daga cikin su manya murru akwai wanda yake wucewa kalbarki kama walqiya walqiya ta hadari wala laqad kaga dai an yi walqiya sai gare ga ta wannan ba da sauri zai wucewa bai san an yi ba wa minhum daga cikin su manya murru karri akwai wanda yake wucewa bisa gadan nan kamar iska kamar yadda iska ke zuwa ya wuce wannan sai ya dan jiki kadan da iska in yi zo in mai zahi da sai ka ji zahi ga jikin ko yana ɗan tsaya yan mintuttuka yan sakoki ya wuce in mai ɗari ne za ka ji ɗari in mai sanyi ne za ka ma'ana dai wannan zai ɗan ɗauki lokaci kaɗan ya wuce wa minu daga cikin su manya murru akwai wanda yake wucewa kalfarasil jawadi kamar gangarmar doki ma'ana doki mai sauri shi ma dai wannan kaga ba kamar waɗanda suka gabace shi ke ba wa minhum man yamurru daga cikin su akwai wanda yake wucewa karikabil ibli kabar jama'an lakumma kama mahaya lakumma kana kamar yadda lakumma suke wucewa shi ma dai wannan ana nan wa minhum man ya'du adwan daga cikin su akwai wanda yake tsallo tsallo sosai da tsallo ina tsallakawa ina tsallakawa zai wuce shi kuma siratun nan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana yayi ta kokai dan siriri kai gare kamar yayi ta kokai wa minhum daga cikin su man yamshi mashana ko wanda yake zuwa yana taya ta takama kawo ba sauka zai da gada ba saboda duniya ya zama to mai nawa ne mai na ware wurin bautan Allah subhanahu wataala za ka zai taho yana tahiya kamar yadda ka san ka fito daga gidanka za ka taya masallaci haka za ka taya masallaci kamar ba bala'i bane musu gadan da saboda ba yi ba bai da abin da zai baya kuzarin yayi sauri ya wuce haka zai taho wa minhum daga cikin su man yazhafu zahfan akwai wanda yake shan gindi da shan gindi za ya wuce kaka yana kare wannan tsini ya kusa raba shi ne ya sa akwakon imani haka nan jina-jina dai an goge shi an yayyanke mai ko ina za a yi ba gaba kuma ya kwada ciki wa min human yi kwafu daga cikinsu kuma ku wanda ake cabikewa yana bisa gada za a cabike shi da majaujawa ko kuma da koge za a cabike ya a jewa cikin jahannama fayyul kafi jahannama sai a jewa shi a cikin wutan jahannama fa innal jisra domin gada shine al-jisra alaihi kalabibu ko kalalibu akan shi akwai ugiyoyi kusan ugiya ko dauko to akwai ugiyoyi suna yawo bisa gare wa suke taba kafiri wanda baya da imani shi suke cabe kiwa su jewa cikin wata jahannama shine kalalibu taqufun nasa tana cabike mutane bi amalihim saboda mai abun ayyukansu fa man marra ala sirat duk wanda ya wuce akan gada din nan bai wada ciki ba dakhala aljanna zai shiga aljanna fa idan abar idan mutane suka tsallake gadan wuqifu za a tsada su ala qantarati akan wani tudu bainal jannati wan nari tsakanin wuta da aljanna kuma har yanzu ne ba a gama fa yuqtassu li ba'dihim min ba'd sai ayi kisasi daga sashen su ga sashi ko wani tsakaninka da wani akwai magana ka ci naman shi ka ci kudin shi ka zalunce shi ka ci amanar shi za a yi kisasi ka zidda mai jini kai ka kashe shi a duniya amma ba zartar maka da shari'ar Allah ba sannan kuma ba a yi magana yan uwanshi sun yahi maka ba abin da aka ba a san ma kai ka kashe shi ba karin ku akwai magana ka yi sa'a dama ba ka da shirka ba ka da kafirci a cikin zuciyarka musulmi ne kai amma ka yi abubuwa na asha fa idan huddibu idan aka tankaɗe su wa nuqu kuma aka nike su kalmar nika kalma ce ta larabci wa nuqu aka nike su aka tsabtace su ai nika shine tsabtace abinda ake so a nike ko udina lahum fi dukhulil janna sai a masu izini su shiga aljanna bayan an shawo yanan gurin wa awwalu man yastaftihu bab aljanna farkon wanda zai nemi bude kofa aljanna shine wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan yana daga cikin ceto da bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mu bayan yayi ceto babba na kowa da kowa annaba da manzanni sun shiga ciki to kuma akwai ceto bayan an yi sakayya kowa ya san matsayin shi kuma zai je ya nemi a buɗe aljanna wannan ba ceto ne ne wa awwal man yadkhul aljannata min al-umami ummatuhu sallallahu alaihi wasallam farkon wanda zai shiga aljanna daga cikin al'ummomin duniya da Allah ya halitta su ne al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi ya shiga wani mai girma daga cikin al'umma shi bin shi baya mana ai ba mun kaɗai ne al'umma ta duniya ba akwai al'umma ma annaba mu dai duka sai mun kare sai al'umma kuma wani annaban ta su aka za a tabi layi layi mu ne na ƙarshe kuma mu ne mu ne na mu ne ƙarshen halitta mu ne farkon shiga aljanna ranar alkiyawa yana daga ciki kuntum khairu ummati shi ne da duk wanda ya sauka daga gada ba kafiri ba ne an riga an gama da shi shi ba a magana shi sannan su waɗanda za a maki sasun nan aka ji an ce hudu bugu wani koya dai ba kaudace su tana yiwa bayan an an ce to wani ka abinda ka tsira ka haito daga kasan ko daga gada to amma kuma sai ka shiga jihannama amma ba ta gada ko ba ta kasa ka shiga nan ne za a tsarkace mutum nan ne za a wanke shi wannan kuma daga baya a yi dusha ta da shi a haka ne ko? kamar mutum ne ya zo kamar kan iyakoki na kasashe kasan takardu ne kala-kala kasa ba karfi identity kada yake so gare ka in tsakaninmu ne ko kasashen da muke mutuntaka da shi ana bukatar takardar kaza ana bukatar takardar kaza ana bukatar misali kamar nan Najeriya shiga Najeriya ko takardar likita takardar tsagago ta allura wanda take nuna kai lafiyi ne ai akwai likitocin da suka abin nan yan sanda masu wannan aiki kenan ka gwada mu abin nan immigration ka gwada musu kart ko ka gwada musu passport ina yi cewa shi kenan amma wani na yi ce ma ina ina takarda ta lahiya ina ya doka ce ba magana tara ba ce ko kuma an ma tara ma ya ma azaba in kuma ba kai sa ba ce gaskiya ba magana tara ba ce muna so mu san lahiya ka kawai ba wanda za ya shiga najeriya sai da lahiya ka koma yana zazzari za kano yaushe za ka yi ta ta ba takarda ba ce da za a yi don kai tsaye ba ko kai tsaye ne ko nawa za ka ba da ka hanga da kudurin da za a yi makuma da irin shi ne haka ma ranar makiya gaya kana da damar ka shiga amma kuma sun maido ka da ka za a maido mutum idan akwai waɗansu zunubai waɗanda sun kai lalle ba yadda za a yi mutum ya tsabtatu da gare su sai ya shiga wata jihannama to za a maida shi shiga cikin jihannama amma ba ta gada ɗin nan ba ta ƙasa shiga ciki azabtar da shi shekaru ya yi wannan kasan zunubban da ya aikata a duniya sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya hiddo shi bayan ya zaman tobi bayan ya zaman to gawai ya bugi kirin zuwa yadda shi a cikin wata korama sannan sannu-sannu jikin shi ya koma yadda yake har ciyawa ta hito ga jikin shi har ya koma mutum lahiyayye madaidaici sannan ya tashi shiga cikin aljanna muna roƙo Allah subhanahu wataala ya amfani mu da abin da muka faɗi na daidai inda muka yi ba daidai ba kuma Allah ya yi Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu Allah subhanahu wataala ya ba mu damuna mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal